الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna sake miƙa godiyarmu ga Allah ta'ala wanda ya kawo rayuwarmu yau wuni na goma sha bakwai a cikin watan Ramadan. Hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da shida ga watan uku miladiya ta 2026. yau magaye cikin ikon Allah ya yarda da ya gare shi za mu tsora karatunmu daidai yadda muka tsaya idan yan gwa su manta ba muna cikin kista ta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wadda Allah maɗaukacin sarki yake ba mu ita a taƙaice mana ya taƙaita ta sai ka mana ita ba ta da ka waɗansu al'amura wadda suke da alaƙa da tarihinsa ba amma an mana ita wannan kissa a takaice kuma idan yan kwa manta ba mun tsaya kan aya ta 45 za mu tashi a kan aya ta 46 duk da cikin kissa ta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam muna roƙon allah ta'ala ya mana mawafaka wajen karantawa da tarjama ma'anar daidai da kuma aiki da tsayuwa bisa abin da yake shine daidai sai Allah madaukakin sarki ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا نعم Allah madaukakin sarki sai ci gaba da bamu labari na Annabi Ibrahim dangane da abin da yake gudana tsakaninsa da mahaifinsa na da'awa da ya masa cewa ya bar botar gumaka ya zo ya bauta wa Allah wanda yake shine mahalicci shi kadai wanda bai da wani abokin tarayya ko shi ne wa'azi yayi zafi sai baban yake ainihin tambayar annabi ibrahim kala ya ce a ragibin an ta'an alihati yanzu kai bujire wa allolina za ka yi waɗanda nake bauta musu ya ibrahim ya kai ibrahim la'in lamtantahi in ba ka hannu ba ba ka daina wannan abin da kake ba la'arjuman naka ce wallahi zan jefe ka ana zai kashe shi ta hanyar amfani da ainihin dutse ya jefe shi ya ce masa wahajur ne maliyan da aka ƙaurace mu lokaci mai tsayi karka zauna daina jinka daina ganinka ai shi ne mala ya ce hazihil aya to haƙƙi radda azara walidin nabi ibrahim alaihi salatu wasalam wannan aya tana hakaito mana mai da martani da azar ya yi mahaifin annabi ibrahim amincin allah ya tabbata gare shi inda ma da ahu ibnu lokacin da ɗan nasu ya kiraye shi ila tauhidillah zuwa kaɗaita allah maɗaukacin sarki lokacin da annabi ibrahim ya kira mahaifinsa zuwa ga ainihin yin tauhidi to shine mahaifin yake mai da marti yake ce masa wa tarkul ibadati isna kuma ka bar bautar ainihin gumaka fagadibal abu a wannan dalili sai baban ya yi fishi wa qala muhaddidan sai ya faɗa yana mai ainihin kashedi a anta mu'ridun an alihati yanzu kai mai bijirewa alloliya ne allati a'buduha ya ibrahim wanda ni nake bautan su kai zaka zaka kaucewa allolin da ni nake bauta musu illan takfi an zammiha in baka daina zargin waɗannan alloli nawa ba wadda'awati ila ghairiha da kuma kirawa da kake yi zuwa ga abauta wani ba su ba la arjumannaka bil hijarati to zan jefe ka da duwatsu ana idan annabi ibrahim bai daina kira ba zuwa ga a kaɗaita allah bai dawo ya ci gaba da bautan gumakai ba baban ya ce zai jefe shi shi sa malam mai tafsiri yake cewa ƙala abu ibrahim libni ya ce baban annabi ibrahim ya faɗa ga ɗansa a muridun anta an ibadati alihati yanzu kai mai bujire wa bauta abin bauta ta Allah da nake bauta masa ko allolin da nake bauta musu yanzu kai mai bujire musu ne ya Ibrahim ya kai Ibrahim sai ce masa la illam tantahi lalle in baka daina wannan da'awar taka ba baka daina ba wa an sabbiha ko baka daina zagin waɗannan alloli namu ba la aqtulannaka yace wallahi zan kashe ka ramen bil hijarati dan kashe kai ta hanyar jifa da duwatsu jefe ka da dutse sai ka mutu da haka yace wazhab anni ka tafi gabarina wala talqinni karka yadda ka haɗu da ni wala tukallimi kuma karka yi magana da ni zamanin dawilan zamani mai tsayi min dahari cikin lokaci haka kenan ya nuna masa cewa baya bukatar shi saboda zai kashe shi wa ba'ad anni ka nesanta kanka da ni zamanin dawilan lokaci mai tsayi karka zo ka ce za ka zo gurin da nake in dai ba za ka yi irin abin da nake bautawa ba to lalle ka tafi ala ibnu kasir rahimahullah ibnu kasir Allah ji kai shi da rahama da ya duba wannan aya ya zo zai fassara ta yace hadhihi al-aya tubayyinu shiddati inadi azar wannan aya tana nuna mana tsananin ta da karan hancin shi azara baban annabi ibrahim islam yakfi ko bi rafadi da'awati ibnihi yace bai isai shi ba wajen karkada da'awar da ɗansa yake masa ba bal ba haka ba haddadahu bir rajmi ya masa ainihin mai tsoratarwa ko ya ja kunnansa cewa zai jefe shi wa tsarari da kore shi zai kore shi zai jefe shi in bai daina ba mala ya ce wa ma zalika amma duk da wannan barazana da ainihin ta da jijiyar wuya da baban annabi ibrahim ya yi ibn kasir ya ce kabala ibrahim alaihissalam ta annabi ibrahim ya fuskanci wannan ainihin mai wannan tsoratarwa da wannan ta da hankali da aka yi masa hadar tajid bil hilm sai ya ainihin fuskanci wannan da juriya warrafki da tausasawa kama kala ba da kaman Allah yadda Allah ya faɗa abin da zai zo a baya ce salamun alayka in ga bai faɗa masa wata kalma ba yanzu mutum ne kuna kana kiransa babanka ko wani dan uwanka kana kokarin fahimtar da shi menene hakikanin abin da shari'a take so me ya kamata yayi shi kuma sai bai gane ba a wajen rashin ganewarsa sai yake kokarin ya sa ka cikin kunci da wahala da tashin hankali amma tun da ka san abin da kake yi hanya ce ta gaskiya wannan ba zai daga maka hankali ba wannan ba zai tsorata ka ba sai ma ka fuskanci abin da yake yi ta hanyar da ya dace shi sa anan ibnu kasir yace sai annabi ibrahim ya fuskanci wannan kalubale da aka masa da aka ce an tsorata shi sai ya fuskanci wannan tsoratawar bilhilmi da tsananin juriya war riski da tausasawa kama ƙala ba da hu kama yadda Allah ya faɗa a bayan wannan sura wannan aya ɗin cikin ainihin surar muna zuwa da yace qala salamun alayka yace ya babana amincin Allah ya tabbata a gare ka sa astaghfiru laka rabbi yace da sannu zan nema maka gafarar ubangiji na wa bayyana ibnu kathir bala yace ibnu kathir ya bayani anna hadha min azami amsalati sabr wannan yana daga cikin mafi girman misalin hakuri fi da'awati Allah ko fi da'awati ila Allah a lokacin da mutum zai da'awa zuwa ga Allah ta'ala bana idan ka ce za ka kira mutane zuwa ga hakikanin mai addini to sai ka zama kana da cikakken hakuri domin in ba haka ba ba za ka iya jurewa ba nabi ibrahim baya so a waye gari a ce mahaifinsa bai cikin shiryayyu mutane kuma kowanne ɗaya a cikin wannan akwai wanda yake burin a ce shi ya tsira babansa ya halaka babu akwai wanda yake burin a ce shi ya tsira gyata masa ta halaka babu akwai wanda yake burin a ce shi ya tsira ƴan uwansa sun halaka babu so da haka duk hanyar da za ka yi kaga cewa wayannan mutane sun zo sun bi abin da Allah yake so za ka yi kokari kai shi sa imamu ibn kasir yake cewa lalle wannan shine mafi girman misali na hakuri da za a nuna cikin da'awa zuwa ga tafarkin Allah al-imam al-qurtubi yake cewa inna fil ha fi hadhihi al-ayat yace lalle cikin wannan aya dalalatu akwai dalilai ala abisa anna al-kafira cewa shi kafiri kada ya balugu bihil gadab yace hakika fushi yakan kai shi makura an yuhaddid al-aqarib an-nas har yazo yayi wa ainihin mai makusacinsa ko makusatansa cikin mutane ya ce musu in ba su daina abu kaza ba zai kashe su ai babu ta haddin da ya kai kace za a kashe mutum eh babu shi to amma duk da haka wannan yana gwada maka irin tsananin gaba da hassada da take tsakanin mutumin kwarai da kafiri inda annabi ibrahim wannan mutumin babansa ne shi yana musulunci baban yana abin da ba musulunci ba yazo zai kira babansa zuwa ga musulunci baban ya ce masa in bai daina ba zai kashe shi kaga wannan tahaddin babba ne da shi sa nan al-imam al-qurtubi yace lalle wannan aya dalili ce da za ta nuna maka cewa kafiri yakan kai makurar fishi ta yadda zai iya ainihin mai sa ainihin hukunci ko ya sa wani al'amari ya ce ko dan uwansa ne zai iya halakar da shi bisababin tauhid don me yasa saboda dalilin kadaita Allah kadaita Allah ko a Najeriya da kuke gani muke faɗa da ƴan uwan kristoci ai ba komai ne ba fishi ne na me na addini su sun zo suna fatar da mutanen su sun ce Allah ɗaya Allah biyu Allah uku kai ka zo ka ce Allah kwaya ɗaya ne ka kira mutum ya zo ya maka probing Allah uku ya kasa mathematically ba za a iya ba eh ba su ilimin sun ce duk abin da ba za ka iya testinsa empirically ya baka awo ba daidai ba ne suka ce empirical knowledge shi ne ake scientists sun ce duk abin da yake in an ɗora shi a empirical knowledge ba zai zama daidai ba to ba daidai ba ne to scientifically su yi proving cewa Allah ɗa Allah uba Allah ruhi mai tsarki eh muka binci Allah kwaya ɗaya ne duk sauran wanda aka turo sunansu annabawa da manzanni da haka su ko ba su ce abota musu ba bai suka ce ta suke abota wa Allah da ya aiko su kun ga wannan abun shi sa suke adawa da musulmai suke ainihin hasara da musulmai suke bakin ciki da musulmai saboda babu wanda zai je ya za ka bauta wa abin da yake ba abin bauta ba kuma ka ce ka yi daidai ba da zai tabbatar da daidai din kayi daga lalle yan uwa mu gane cewa ashe kafirci in kaga kafiri bai gaba da kai ba kawai sai dai ya nuna maka a a zahiri amma a zuciyarsa Allah ya ga maka wa ma tukfi suduruhum akbar ko abinda zukatan suka boye yafi girman abinda suka bayyana muku to idan yanzu uba zai ce zai kashe ɗansa don da'awa to wanda kusa ce bi wannan uban yana son ɗansa ba ba wai ba ya so ba ɗan kuma yana son uban kuma suna son juna amma saboda ya ya sha bamban a wajen mai addini to addini ba wanda yake compromise din da haka shi sa dole mutane su fahimci abin da suke ainihin kai suke rayuwa a kai kama fa'ala azar ma ibni kama yadda azara ya aikata ta ɗansa yace masa la'arjuman naka in baka daina wannan abu ba zan kashe ka zan jefe ka da ainihin dutse ka mutu wa fiha aidan mala yace a cikin wannan aya Imam al-Qurtubi yace cikin wannan aya akwai kuma do adabul anbiya'i fi raddi ala al-isa'at muna fahimtar laduba na annabawa a yayin da suke mai da raddi wajen in an saba musu ba sa mai da raddi da mummunan abu ko shi aka za a kashe shi abu mai ce salamun alaik salamun alaik an ce za a kashe shi ce amincin Allah ya tabbata a gare ka ya babana bayan wannan ma sai ce za astaghfiru laka lam dan roƙa maka ubangiji na ya gafarta maka da ko gashi ba karamin abu ne shi sa manzon Allah cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud dan ya rarrashi duk wani mai wa'azi duk wani mai da'awa dan karkaje kana da'awa kaje wani ya ce za mu kashe ka ka tsorata wanda Allah yake huda cikin hadisi Abdullah dan Mas'ud yana cewa qala sallallahu alaihi wa sallam rahimallahu Musa wa qad udhiya bi akthar min hadha fasabar yace Allah ya ji kan annabi Musa an cutar da shi da sama da wannan amma yayi hakuri eh kun san cikin annabawan Allah wayannan annabawa guda biyu da annabi Nuhu da annabi Musa da annabi Ibrahim wayannan suna cikin manya-manyan annabawan da suka fuskanci jarabawa mafi girma Allah ya jarabe su jarabawa mai ƙarfi amma wannan bai sa sun yi ƙasa a gwiwa ba ku duba annabi Nuhu Allah da kansa yace ya zauna a cikin mutanansa alfa sanatin illa kamsina am ya zauna shekara dubu ba hamsin wannan shekara dubu ba hamsin din ba shekararsa ta haihuwa ba ce shekararsa ta wa'azi ne ya yi shekara 950 yana da'awa domin ba ba shi dama ya wa'azi ba sai da ya kai shekara 40 a duniya to bayan wannan shekara 40 din da ya fara kiran mutanensa sai da ya shekara 950 yana kiransu su zo su bi Allah amma a ƙarshe malamai masu tafsiri da masana sun ce an samu saɓani wasu sun ce mutum sha biyu wasu ce mutum takwas wasu ce mutum tamanin duwannan shekarun da ya ko bai taba kakkautawa lokacin da zai fara gina jirgin jirgin ruwan da za a halakar da mutanensa mutanensa an kunga tsaye da suka jirgin ruwan kashi suka je suke da kashi da fitsari kowa kashi kawai zai je kan wannan jirgin ruwan ije kashinsa da Allah ya tashi kama mutanen garin sai ya tsora musu wasu kuraje a cikinsu kowa ya nemi magani ya rasa wanda ya je kashi sai ya fada ciki kawai da ya fito sai ya warke ka ce na ka warke ce kashin can da yana sai da suka wanke jirgin su a ba shi ne ubangiji kowa ya zai haɗe ba kashi yana shafa a jikin sai yana warkewa da haka sai da suka zo suka wanke jirgin fes suka gyara shi ina su suka yi tsaya an kaga mutum ya tsaye Allah ne ya bar shi yawa in Allah ga dama sai dora maka wani abu kankare wanda zai bai da kai zuwa ga abin da shi yake so yawa amma Allah mai iko ne akan yin haka amma sai ya bar ka ya ga karfinka ya ga tunaninka ya ga hankalinka ya ga yadda za ka rayu to shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu Musa Allah ta'ala ya jikan annabi Musa wa kada uziya bi akthar min hada ita hakika an cutar da shi da sama da wannan sama da abin da aka yi wa annabi Ibrahim an yi wa annabi Musa haka amma fa sabara sai ya hakuri ya jure bai tanka ba wani hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi kuma a matsayin hadisi mai kyawu ibnu imam al-qurtubi ce wa hadha yubayyinu sabr al-anbiya wannan yana gwada maka hakuri na annaba alal adha a bisa cutarwa fi sabili da'awa a tafarkin kira a tafarkin kira to ana so duk wani mai kiran mutane ya zama mai hakuri kada abin da za a masa ya hana shi ci gaba da da'awa ya hana shi kiran mutane ya hana shi wa mutane bayanin abin da Allah yake so duk yadda za ka yi ka yi haƙuri kama safar ibrahim alaihissalatu wassalam kamar yadda annabi ibrahim ya yi haƙuri fi hazil kissa a cikin wannan kissa ɗin tunda an ce ko ya daina ko a kashe shi haka ko in ba haƙuri ba bai zai za ka zauna abin da za a kashe ka eh amma ya san kisan zai yi ne daga ba zai yi ba shi sa malamai suka ce to wannan su aya ta da darussa kamar haka da farko as-sabru fi da'wa ila Allah ana so mutum ya zama yana da hakuri lokacin da zai yi da'awa zuwa ga tafarkin Allah yace fa da'iyatu kaga mai kira kada yalqal aba yakan iya haduwa da cutarwa hatta min aqaribin nas ya ce kuma wannan cutarwa za ta iya zuwa da mafi kusaci mutum a gare ka wanda ya fi kusaci da kai zai ga ɗan uwanka wanda kuke uwa ɗaya ba ɗaya saboda bambanci aƙida ya ce ku kashe shi kawai ba wadda kai ɗan uwansa ne ba amma saboda bambanci aƙida zai ce ku kashe shi saboda me saboda wannan to karka ɗauka haka ba za ta faru ba duk wanda yake da'awa to dole ya zama yana da haƙuri domin wajen haƙurin ne za a samu lada amma babu yadda za a yi ka yi da'awa a bar ka shiru ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba inda za ka kira mutane zuwa ga tafarkin Allah to akwai maganganu akwai harkoki akwai abubuwa kala-kala mu da walayu ma lokacin da ake kama mutane ba a yanzu da kake raye a cikin mutane ina wani ya gada ba sai da fitarin iyayenka ba ya ce ba dan gidan suwa ne ba yaushe ba aka haife shi eh yaro kankare ya zo yana faɗan magana kaza ka a'a maganar sa ce kankantar sa zaka duba ko kuma girman abin da ya faɗa eh yawa asalin abin da zaka duba girman abin da ya faɗa shin abin da ya faɗa gaskiya ne eh to rike kai aiki da shi ba ruwanka da shi shi ba a ce ba amma dai ya faɗi magana ta gaskiya to ka rike lada darasi na biyu suka ce husnul adab ana so mu ce kyakkyawan ladabi ma'al walidi tare da iyaye hatta law kanu gaira mu'minin ko da ba mu'mine bane inda kana da iyaye to ana so a samu kyakkyawan ladabi wajen mu'amalantarsu ruba yadda annabi ibrahim yake yi bai ce masa ya kai kafiri ba bai ce masa ya kai matacce ba bai ce masa ya kai kaza ba me yake cewa ya abati ya abati kaga wannan kalma ce ta girmamawa kuma a ƙarshe da yace sai ya kashe shi in bai daina ba me yake masa salamun alaik amince Allah ya tabbata gare ka ya kai babana ko bai tsaya nan ba yace sa astaghfiru laka rabbi kuma zan roƙa maka ubangiji na su kuga wannan ana so mutum ya samu kyakkyawan ladabi mutum ya zama mai kyakkyawan ɗabi'a lokacin da yake mu'amalantar kowane irin mutum wadda ka sani da wadda baka sani ba da wadda ya girme ka da wadda yake ƙasa da kai duka ana so ka musu mu'amala mai kyau musamman kuma iyaye ya ce kama fa'ala ibrahim ma'abihi kamar yadda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi mu'amala tare da mahaifinsa da fatan bayyana yawa darasi na uku suka ce anna tauhida lalle shi tauhidi kada yuthiru al-ghadaba al-batil lianna fihi me hataman li'adati yace to ku sani fa shi tauhidi lalle yana fi yana samar da fishi ga ma'abota bai barna ahlul batil wanda yake cikin mutane masu aikata abin da shari'a ta yi tsawa to in ka zo kace za ka gwada musu menene hakikanin tauhidi to sai ya jawo fushi sai a jawo fushi yanzu ka zo ka samu wanda yake cin abinci da bokanci ka ce malam ka daina bokancin nan ba kyau tauhidin ka ya lalace wanda ya zo kuka tauhidin sa ya lalace wanda ya faɗa ka faɗa masa bai yadda ba amma ya ji sallarsa ta kwana arba'in babu kana ji wannan zai zai yi mu'amala da kai ina ga ka toshe masa hanyar cin abinci eh da su da yankan zagin su da sauran masu rufe musu baya shi yasa yace lalle shi tauhidi yakan zabar da fishi ga ma'abota barna domin cikin bayyana tauhidi a mutane akwai rushe abin da suka saba na al'adarsu za ka rushe duk abin da yake na al'ada sai dai mutum ba gaskiya ke nema ba na hudu suka ce allinu fiddawa ana so mutum ya yi sassauta ya yi taushi wajen da'awa karka tsananta karka faɗi kalmomi masu wadda za su haifar da fushi in ka zo magana a matsayinka na mai kiran mutane zuwa ga kaɗai ta Allah to ka yi lafazi da za su iya fahimtar ka wannan bai nuna cewa ka yi ka dawo ka bi abin da suke so a'a ka yi amfani da lafuzan da suka dace wadda za su fahimta ko ba su ga cewa an ci zarafinsu ina wata mafahimta yawa kamar yanzu ka ce mene ne wadda ya aikata aiki iri kaza to aikin nan da ya yi yin aikin kafirci ne in ya yarda da aikin ya yi shi shi kuma ya kafirta na gaba ka ce shi kafiri ba ne yanzu ya rike za su je duba ya gane cewa abin da kafa ɗannan haka ne ko ba haka ba ne in ya gano haka ne to ya haƙura ya tsira in ya gano haka ne ya zauna a kan son zuciyarsa kuma ya halakar da kansa sun haka yan uwa lalle mu yi haƙuri wajen ainihin mai irin wa'annan harkoki domin suna da ainihin mai suna da yaka shi sa mala ya ci gaba ce fa inna ibrahima bada bin nasihat al-latifa yace in ko kula annabi ibrahim ya fara da nasiha mai taushi kabla an yuqabila bi tahdid gabanin ya yabe ya fuskanci ainihin tahdidi da aka masa shi ne sai yace qala salamun alayka karanta yace amincin Allah ya tabbata gare ka ai qala ibrahim annabi ibrahim fada yace amincin Allah ya tabbata gare ka sa'astaghfiru laka rabbi da sanin zan roƙa maka gafarar ubangijina innahu kana bi hafiya shi ubangiji ya kasance a gare ni mai jin kai mai tausasawa a gare ni dakin mai kaunata yana son abin da nake ai kala ibrahim li abi annabi ibrahim sai ya faɗa babansa yake cewa salamun alayka minni amincin Allah ya tabbata a gare ka daga gare ni fala yanaluka minni ma takrahu yace duk abin da kake kyama ma takrahu abinda kake kyamarsa fala ya lanu kamin ba zai same ka da gare ni ba wa sawfa ada Allah kuma da sannan zan roki Allah laka a gare ka bil hidayati cewa Allah ya shiryar da kai wal maghfirati da cewa Allah ya gafarta maka inna rabbi lalle ubangiji na kana rahiman ya kasance mai jin kai wa raufan mai tausasawa bi hali habibi halin da ainihin abin bihali ana rahiman ra'ufan mai tausayi ne mai jin kai ne bi hali da halin da nake ciki ya ji ni idan da au ya ce zai amsa mini idan na kiraye shi ga annabi ibrahim yana faɗa babansa wannan ya ce idan na kiraye ubangiji na zai amsa mini saboda ubangiji na ya kasance mai tausayi kuma mai tausasawa rahim ra'uf mai tausayi ko mai tausasawa saboda wannan da haka zan ci gaba da roƙa maka Allah shi da sai ya ce masa mai ya ce salamu alaikum ko sai ce amincin Allah ya tabbata a gare ka sai ya tafi shi ne Allah ta'ala sai ya gaya mana ya ce masa ka karanta yawa sai karanta masa ya ce wa ta zalo koko wa ma ta abudu wa ma ta da'una yace ni zan kaurace muku da abin da kuke bauta wa min dunillahi kuma bayan Allah wa ad'u rabbi zan je in ro in bauta ubangiji na asa Allah akuna bi du'a rabbi shaqiya ina tsammanin ba zan zama marashin arziki ba dangane da ainihin roƙon ubangiji na da zan yi ai shine malam yace ai wa ufariqukum da sannu zan rabu da ku wa alihatakum da allolinku allati tabudunaha wayannan abin bautan da kuke bautan su min dunillahi kuma bayan Allah wa ad'u rabbi mukhlisan in je in bauta ubangiji na ina mai tsarkake ibada asa Allah ashqa ina tsamanin kada marashin arziki bi du'a rabbi a lokacin da nake roƙon ubangiji na fala yu'ini ma as'alu daka zai bani abin da nake roƙonsa ai mala yace hadhihi al-aya min kalami nabiyillahi ibrahim alayhi salam yace wannan aya na daga cikin maganan annabin Allah ibrahim annabi ibrahim amince Allah ya tabbata gare shi ba da an haddada hu abu bayan babansa ya masa kashedi wa qaumu da mutanansa bi sababi da'awatihi ila tawhid a dalilin kiransu da yake zuwa ga kai ta Allah faqala lahum sai ya ce musu ba a atazilukum ay sa'ufariqukum wa ab'adu min ankum da sanin zan rabu da ku zan ne santa da ku wa ma tad'una min dunillahi da abinda kuke ainihin bota ai wa atrukul asnam allati ta'buduna kuma zan bar wa'annan gumaka da kuke botan su sun maqala sannan sai ce wa ad'u rabbi ai a'budullaha wahdahu zan je botawa Allah shi kadai wa tawajjahu ilayhi bidu'ai kuma zan fuskanta zuwa gare shi da addu'a wal ibadati da bauta wa qawluhu asa ay alla akuna bidu'ai rabbi shaqiya ay arju ina tsammani Allah yujiba lahu du'ai cewa Allah zai amsa addu'ata bal yuwaffiqni cewa Allah ba zai amsa addu'ata ba bana tsammanin haka bal ba haka ba yuwaffiqni Allah zai datar da ni wa yaj'alani sa'idan ya sanya ni mai nasara mai cin nasara bi ijabatihi ta hanyar amsa mini addu'ata da zai sai zama ya sanya ni na zama mai cin nasara ina fatan fahimta to kun ga wannan yana gwada mana du mutanen kwarai ba sa zama abun da za a hana su bautar Allah in dai kai mutumin kirki ne to ba za ka zauna abun da za a hana ka bautar Allah ina fatan fahimta wajibi ne in ka je ku za ka yi bautar Allah sai wani yake zai hana ka saboda wata dama da yake da ita kai ko ba ka da yadda za ka yi to kaurace masa shi sa annabi Ibrahim da ya fahimci cewa fa yanzu ba zai yi ya ci gaba da bautawa Allah a cikin mutanensa na farko ga tashin hankali daga gidansu na biyu ga tashin hankali daga cikin jama'ar da yake cikinsu to me ya kamata yi sai ya musu hijira sai kaurace musu ya tafi gun da zai yi wa Allah bauta shi sa sheik usman bin fodi Allah ya cikin shi da rahama ya rubuta wani littafi ya sa masa suna wujubul hijirati ya ce wajibcin yin hijira bana idan kana wani ware da za a hana ka bautar Allah to wajibi ne kai bar wurin in ka zauna a wurin kuma ana hana ka bautar Allah ka kasa bautar Allah to baka da dalilin da ka faɗa wa ubangiji tunda Allah ya ce inna ardi wasi'a ko kasa ta tana da yalwa da haka bai kamata kai sai kai hijira ka kaurace wa mutanen kuma da yana gwada mana falalar yin hijira duk wanda ya ga abin da zai cutar da shi ba zai iya bautawa Allah ba in yana da damar barin wannan ya tafi kawai ya hijira shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abdullah ibn Amr yake yake cewa al muhajiru man hajara ma nahallahu an eh aka ce mai hijira shi ne wanda ya ƙaura cewa abin da Allah ya hana. To Allah ya ce ka bauta masa, sai ka zai ka zauna a wani gari aka ce karka bauta wa Allah. Kai kuma sai ka zauna? Ba malin shi Usman Dabulu ya ce, wanda ya zauna abin da ake hana shi bauta, kuma ya mutu a nan to bai da uzuri ya je gaban Allah. bai da uzuri da haka duk gudda za ka je a hana ka bautawa Allah to ba ruwan karshe shi sa nan manzan Allah ya ce almuhajiru man hajara mana Allahu an wanda ake cewa mai hijira shine wanda ya kaurace wa abin da Allah ya hana shi ko a gudda ko a majalisin ku ne ake barna kai kokarin gyara su suka ki to kaurace musu in ka daina zuwa ba kai lafiya wajen Allah ba akwai idare kuma don ka tsira da addininka ka tsira da mutuncinka ka tsira da ainihin rayuwarka ta duniya da rayuwarka ta lahira sai da tsorace mutane wannan ba kai laifi ba cikin hadisi yake wal muslimu man salima al muslimuna min lisani wa yadi yace kuma wanda ake kiransa musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin harcensa da kuma sharrin hannunsa ba za ka yi amfani da kalmomin bakinka ka cutar da mutane ba ba za ka kuma faɗi ƙarya a kan mutum haka kawai don kawashe shi ko da yana wani abin da kai baka so kuma ka je ka shirya ƙarya ka faɗa a kansa ba ka zama cikakken mutum ba cikakken mutum baya faɗan magana a kan mutum don wata da gaba ko wata adawa da take tsakanin kai da shi baya yi gaba da adawa ba ta sa shi ya faɗi abin da ba haka ba abin da ake so a mutumin ƙwarai shine ya zo mai adalci kowa ya za ka faɗi magana a kansa ka yi adalci Allah ya ce fa'iza kultun faɗin walau kana za ƙurba idan za ka faɗi magana ka yi adalci ko da wanda za ka faɗi magana a kansa makusacinka ne kana da kusaci da shi in ka zo za ka faɗi magana to ka yi adalci kaga ya kamata mu musulmai mu zama mutane masu ainihin mai ainihin adalci cikin maganganunmu da ayyukanmu da duk abin da zamu malai ce wa hadal ma'ana zahirun fi mawqif ibrahim yace wannan ma'ana a bayyana take a wajen da annabi ibrahim ya tsayi hina hajar shirka lokacin da ya kaurace wa shirka wa ahlahu da ba abotan shirka na wata fahimta ba ya guje wa mutanansa ba da iyayensa ya ce musu a'a in ni hajjurun ilarar biko ce ni mai hijira ne zuwa ga ubangiji na ya kaurace musu don mai yasa saboda sun ƙi su daina shirka sun ƙi su daina shirka sai ka kaurace wa mutum in ka gane abin da yake yi na addini wallahi shirka yake to karka zura shi ka kaurace masa da haka lalle yan uwa mu kiyaye wannan aya mata darussan sa kaman haka na farko mu fara rasul shirki wali ana so mu cike kaura cewa ya rabu da shirka da masu shirka indal israri alal batil ya a wannan lokaci za ka kaura cewa mutane lokacin da suka doge akan barna idan mutum ya dawwama akan barna al israr ya doge akan barna to ka kaurace masa karka zawa da mutumin da yake barna kuma kun san illar barna in mutum yana laifi kai baka masa wa'azi ba kuma kana zaune da shi to in masifa ta zo har da kai wallahi in wani masifa za ta same shi har da kai shi sa yahudawa Allah ya tsine musu akan harshen annabi Dawud ko da harshen annabi Isa dan Maryam alaihi salam Allah ya ce lu'inan ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawo wa isa ibn maryam zalika bima asaw kanu ya kanu la yatanhauna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'al saboda wannan dalilin Allah tsine musu sudaka ba a zama da mai laifi daga wannan aya tana gwada mana idan dai mutum bai laifi ne ka tabbatar abin da yake yi ya kai matsayin shirka ko bid'a kai kokarin gyara masa ya yadda ya gane abin da ka faɗa gaskiya ne yake yadda ka kaurace masa ba ruwan karshe in ka kaurace ba kai laifi ba da ba don bayyana darasi na biyu al'itimadu ala Allah ana so mutum a rayuwarsa ya dinga dogaro ga Allah biddu'a ita hanyar yin addu'a fi kulli al-ahwal a kowanne irin yanayi duk halin da ka samu kanka ko ma zuwa ga ubangiji kai ta addu'a da yasa annabi Ibrahim ai karshe me yace cewa wa'ada rabbi ko zan je in roki ubangiji na daga kai ma idan ka samu kanka a wani yanayi to mafi girman hanya da zaka fita a ciki ko ma zuwa ga Allah da addu'o'i karka ta karabu da addininka ka je gidan boka ko ka je gidan malam mai cambi ko ka je gidan mai lissafin kasa ko ka je kun waye a wannan bai kore ka samu mutum ka ce wani na fada cikin wata rigima da Allah ka taimake da addu'a Allah ya fitar da ni ba kuma za ka iya ba da sadaka don a maka wannan addu'a ba laifi ba ne amma ka je kun wani ka ce to fa na fada cikin rigima gashi nan amin aikin fita yanzu ka bashi matsayin ubangiji ke amma abin da ake yi sai mutum ya koma ya dogara ga Allah bi du'a'i ta yin addu'a fi kulli ahwal a cikin kowanne yanayi kowanne yanayi da ka samu kanka kawai ka koma ka dinga addu'a darasi na uku wannan aya tana gwada mana ana so ka kyautata so da Allah husnul zanni billah ana so mutum ya kyautata zatonsa da Allah ai shi sa annabi Ibrahim yace asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya wannan kalma ta asa take gwada maka me bai take gwada maka ya kyautata zato da ubangiji shi sa yace zai koma ya roki ubangiji da haka ni da kai mu kyautata zato ga Allah cewa babu abin da zai taso maka ka daga hannu ka ce Allah kai min kuma Allah bai maka ba ba zai duk abin da kake da bukata a gun Allah duk abin da kike da bukata a gun Allah ki koma ki roke shi ki samu yaqini a cikin ranki ka samu yaqini a cikin ranka kar ka yi shakka kada ki shakka in da ki roka ki shi da yaqini cewa tabbas Allah ya amsa haka manzon Allah ya ce udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna da sakankan cewa cewa Allah zai amsa muku addu'ar da kamala yace fal mu'min kaga mutum mu'mini yarju ijabata Allah yana tsammanin amsawar Allah li du'aihi ga addu'o'insa idan kai mutumin kwarai ne to kullun cikin tsammani kake Allah zai amsa addu'arka daka ba a shakka ba a kokonto ba a menene kai kawo in kai addu'a ka ji cewa Allah ya amsa karka yadda ka ce a darasi na hudu ce annas sa'adata alhaqiqa yace kaga cin nasara na haqiqani fi ibadatillahi wa adam tana cikin bautar Allah shi kadai duk wanda yake neman sa'ada shi ne socrates duwanda yake son cin nasara to ana samun cin nasara ne abotar Allah shi kadai don za ka kaɗe ta Allah da bauta ka mai da al'amuranka zuwa ga Allah shi kadai to kuma za ka ci nasara a duk abin da ka sa a gaba duk abin da ka sa a gaba Allah zai baka nasara sai ce mai falon ma a tazalo a karanta
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا Allah madaukakin sarki yace balamma tazalahum yayin da annabi Ibrahim ya kaurace wa mutanansa wama ya'buduna min dunillahi da abin da suke bautawa koma bayan Allah shine gumakan nan annabi Ibrahim ya kaurace wa babansa ya kaurace wa mutanansa saboda suna bautar gumaka sai ya kaurace musu Allah ya ce wa habna lahu ishaq sai muka masa baiwa da samun da ishaq wa yaquba da kuma da mai suna wa yaqub Allah ya ce wa kullum dukkan su guda biyu ishaq da yaqub Allah ya ce ja'alna nabiyya kowane mun san ya sha zama annabi mana Allah ya ba su annabta duk su biyu kun ga nan Allah sai ya keɓance wannan kissa bai kawo kissan haihuwar annabi Ismail ba. Ina ba don fahimta. Amma wa aka fara haifa annabi Ismail aka fara haifa. To bayan an samu mai haihuwa annabi Ismail, Allah ta'ala ya yi hukuncin da zai an ɗauke shi da gyatumarsa an kai su jeji a gurin da ake kira yau makka. Aka ji aka ajiye gyatumarsa da shi, shi kuma wannan aka haife shi. annabi isa shi kuma annabi isa sai haifi annabi yaqub annabi yaqub shi ake kirawa isra'il kun gane yawa kasan na ji wani malami ke cewa mutane suna ta kuskure wani ya ce allah ɗinewa isra'ila to wa ka ɗinewa eh isra'ila dai asalin suna ne na annabi yaqub sai kuma ce musu mai banu isra'il ‘ya'yan nasa gina to kaga idan za ka yi wannan addu'ar sai ga tsaya kare tsugo sai ka nutsu ka gane mai ake nufi karka je ka faɗa abin da za a zo a tare kai gobe alkiyamu wannan observation da malayi mai kyau ne ko yawo saboda an kace isra'il wa isra'il shi ne annabi yaƙo ai so kake ka tsine wayannan muyagun zai kace kasar Isra'ila ko na ba ta mun bayin to Allah ya dantar da mu to Allah ta'ala ya bashi wayannan yaya guda biyu kuma yake dukkan su ya sanya sun zama mai manzanni ai shine mallai yace falan ba faraqahum wa alihatu yayin da annabi Ibrahim ya basu da allolinsu allati yabuduna wanda suke bautansu min dunillahi kuma bayan Allah razaqnahum min alwalad sai muka azurta shi wani abu na da ishaq shine da wa yaqub da kuma yaqub ibnu ishaq dan gidan annabi ishaq waja'alnahuma nabiyyin muka sanya su annabawa ai tubayyinu hadhihi alaya yace wannan aya tana mana bayani kafiyan ya cikakken bayani cewa mai Allah ta'ala ya yi baiwa ko kuma kafa Allahu bihi nabiyahu Ibrahim Allah ya yi mai ya yi wa isarwa annabinsa annabi Ibrahim ba da an tarafa ƙwabo bayan ya bar mutanensa wa asnamahum da gumakansu wa hajara bidinihi ya yi ƙaura da addininsa lokacin da ya wannan wa tazar ibadatahu ya bar bautar da suke yi lil ausan ga gumaka Allah ya ce awadahu Allahu khairan minhum sai Allah ya canja masa da mafi alkhairi da mutanen nasu menene wa haba lahu waladan sai Allah ya bashi da huwa ishaq shine annabi ishaq alayhi salam wa min ba'dihi hafidi bayan dan nasa sai aka samu jikansa yaqub shine annabi yaqub jikan wa kenan duka annabi Ibrahim sai aka same shi waje ala kullan sai Allah ya sanya kowanne ɗaya daga cikin su minhuma cikin ɗa da kaka da jika nabiyan duka sai aka sa su annabawa min anbiya'ihi cikin annabawan Allah kun ga wannan ba Allah ya masa canji ba to da mun manzon Allah ya ce man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu duk wanda ya bar abu don Allah to Allah zai masa canji da abin da ya fi wannan alkhairi mun taɓa ba da kissa ta wani malami a nan ko na manta sunansa sunan ya kwanta mu wata ran ya tashi a gidansa an kawo wannan kissa cikin siyar cikin siyar aka kawo ta cewa wata ran ya tashi a gidansa sai waye gari ba abin da za a ci sai ya fito waje da nufin ko zai samu wani abu yana fitowa sai tsinci wata jaka da ya ɗauki jakar ya shiga gida da ya buɗe sai ga zinare a cike a cikin jakar sai ya mayar ya ajiye ta a cikin gida ya sake fitowa da ya fito sai ya ji wani bawan Allah yana cikiya yana cewa waye ɗinci wata jaka wadda siffanta kaza ne da kaza da kaza duk wanda ya kawo za a bashi tukwicin kaza sai ana ya ayyana wannan malami sai ji sai da mutum ya biyo ta layin angosu sai ya kira shi ya ce malam ya ce masa wannan ce jakar taka ya ganta ya ce ya ce ya ce mai a cike gaya masa har yawansa shi ne sai ɗauko sai ba shi shi kuma sai idaya wannan lada ko tukwici da ya ce zai ba sai ba sai ce a baya su ya ba shi da Allah ku tuna fa yana cikin halin bukata yana cikin halin bukata amma ya ce a'a ya bari baya bukata da haka shi kenan sai tafi wannan bawan Allah mai jaka sai addu'a ya ce Allah ka haɗa da wannan mutumin ta hanyar da kake so kamar yadda mai siyar ya kawo ya ce sai tafiya ta ɗauke su suka shiga wani jirgin ruwa ana cikin tafiya sai Allah ya kawo irin iskan nan ta ruwa sai ta kifar da jirgin jirgin ya kwaffashe kowa mutane suka halaka shi kuma sai ya rike wani itacen jirgi yana ta yawo da shi a kan ruwa wajen wata guda igiyar ruwa ta kai shi wani ƙauye mutanen ƙauye suka ɗauko shi suka je suka gabe mutu ba suka ci gaba da taimakonsa da bashi abinci da bashi magani ya warware ya yi fes sai suka gane cewa mutumin ƙwarai ne bayan mutumin ƙwarai ne malami ne sai suka yi masa tayin cewa za su kawo 'ya'yansu ya karantar da su yadda ba laifi su kawo suka kawo yara yana karantar da su sai suka sake masu tayi cewa za su zo su ɗin da sauran al'umma ya karantar da su amma za su ba shi wata mata ya ce yana so suka ba shi mata bayan sun ba shi wannan mata da daddare da ya shiga ɗakin matar sai ga wannan jakar da ya tsinta to sai abin ya baya shi al'ajabi sai kasa yi wa matar magana sai kalle ta sai kalli jaka sai kalle ta sai kalli jaka sai matar ta ce masa ka karya mun zuciya ka shigo a matsayin ango zai ga amarya amma kuma ka yi shiru ka kasa magana sai ce mata wani abu na gani na mamaki mai tarihi ne a gona sai ta ce masa menene ce wannan jakar sai ta ce masa ko kai ne wanda ka tsince ta ya ce eh ta ce da baba na ya addu'a ta ce Allah ya haɗa ka da shi ya shi Allah ya haɗa mu ni da a ga mutanen ƙwarai kullum fata ake a haɗu da su yawa mutumin banza ne ba su a haɗu da shi to cikin ikon Allah wannan mata kawai sai sai suka samu juna da ita da mijinta da ta zo aihuwa sai ta rasu ɗan ma sai rasu yanzu jakar tawaye man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan min duk yadda ya bar abu don Allah Allah zai canja masa da abin da yafi shi alkhair yanzu da ya karbi wancan kudin shikenan amma bai karba ba duk da zinaran da komai yanzu ya zama nasa har da jakar ya ci shi a matsayin me gado so mu dinga yin abu don Allah yanzu annabi Ibrahim ya kaurace wa mutanensu don Allah ya bar iyayensa ya bar mutanensa sai Allah ya masa canji da mafi alkhairi ya bashi da da baya aihuwa eh baya aihuwa annabi Ibrahim an baka labarin sa da irin jarbawar da ya shiga iri iri zaka yi mamaki wani abin da an faɗa zai ka tsoron an ce bai kaciya ma zai da yake shekara wajen 80 a duniya aka ce masa ya kaciya haka ibn al-qayyim ya faɗa a cikin tufatul mawdud bi ahkamul mawlud littafin yace sai da yake shekara 80 aka ce yayi kaciya yanzu wani wanda mu zaka eh aka sabuwar magana ku wanda wanda mu zaka kira ka ce zai maka kaciya ka je kada ka tabbata ka zama kaka ma a duniya eh to haka da haka yan uwa mutum ya yi ƙoƙari ya bar abubuwa don Allah in ka bar abu don Allah Allah zai maka kyautar da baka tsammani shi sa a nan malam ya faɗa mana ya ce Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi Ibrahim canji mafi alkhairi ta yadda ya bashi ɗa ɗan ya zama annabi ya samu jika jikan ya zama annabi dukansu dukansu ai suka zama haka daga shi ya kamata kullum mu zama mutane na kwarai shi sa ya ce lamma taraka ibrahimu shirka wa halau lillahi yayin da annabi ibrahim ya bar shirka da ma'abotan shirka don Allah a ɗahu lahu zuriyatun saliha sai Allah ya bashi zuriya ta kwarai mubaraka mai albarka waje alin nubuwata fi naslihi sai ya sanya annabta a cikin tsatsonsa dukkan annabawa tsatson annabi ibrahim in ka cire annabi nuhu da annabi adam ko duk sauran annabawa tsatson annabi ibrahim kaga kuwa ai ya samu rayuwa ta albarka ko yawa shi sa Ahmad Didat Allah jikin shi da rahama da ya rubuta littafin sa mai suna The Jews and the Arab yace duk al'umma ɗaya ce in ka je ka shiga tsakani ma zaka sha wahala dukkan su uban su ɗaya da larabawa ne da me da yahudawa da kristoci duk asalin su waye annabi Ibrahim saboda wayancan larabawa annabi Muhammad ya fito a dalilin annabi Isma'il ne su kuma ainihin yahudawa sun fito a dalilin wa annabi ishaq annabi isma'il da annabi ishaq kuma 'ya'yan waye annabi ibrahim sai dai kawai ya yi waɗansu ilimi wasu fikihu da za ka fahimce da rayuwa suke yake yahudawa allah da zai zo ya ba da ɗan annabi ishaq da za yi wa annabi ibrahim albishir na samun annabi ishaq ya kace inna nubashirka bi gulamin alim mana maka albishir da ɗa mai ilimi shi sa ku duba yahudawa wa ake su ilimi a duniya sun gada shi sa komai akan gaba suke ba sa zama a baya duniya nan da kuka ake ta tsayen nan da kuke gani su ne suke benjamin nitin yawon yake tai allah ne kuma kun ga allah ya masa doguwar rayuwa ko sama da shekara talatin yana tsayarsa yana tsayarsa Trump ɗin nan da kuka yi ya dage sai ya yi wannan yaƙi kawai ya fere da bayan da ya iya ne a yana daga cikin abin da ya faɗa a kamfen ɗinsa shi Trump ya ce mai ya ce ba zai yaƙi ba ba sai ga shi yana yaƙi ashe ba shi ne gwamnatin ba to su waye akwai na ƙarƙashin ƙasa su ne yahudawa sun fi ƙarfin mutane dama abin da ya fi ƙarfin su shine biyayya ga Allah duk wanda suka tsaya da imani wallahi sun fi karfin su to amma ai imanin masu sukurkuta shi ko dan me yasa zai ga mutum kamar na kware ga bashi kayan mutane ya hannu mai cinye shi kan ko gobe ya zuwa ta sallah da shi eh har ma zai yi jayayyan addini ya ce a gaza gaza bayan ka cinye kayan mutane eh to kai yanzu irin wannan yaushe zai zo ya yi wani abu ko kuma ga mutum da shi ake zuwa a shagiya da shi ake zuwa a cimushe da shi ake zuwa a yi zinace-zinace da shi ake zuwa iskanci da shi ake yaushe kake tsammanin za musulmai za su samu karfin da za su iya cin nasara akan wayannan mutane su wayanda duk wanda ya girma a cikinsu baya waɗannan ayyuka ɗin da kake yi ba su yadda da ainihin mummunan hali ba da mummunan ɗabi'a wanda zai zama ɗan iska na huncin tun a farko ɗan iska ne su a cikinsu amma wata duk ya fito tsarin mulki ko tsarin kasuwanci ko tsarin mai to ba za a gan shi a layin ɓarna ba don ka yahudu za ku ga su kai su ne duk ko'ina mun sha faɗan wannan ku je ku duba ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa tutin managers ɗin suwaye yahudawa ne amma akwai football club a israel akwai babu a babu ne yayi ai suna da ilimin da za su mai da ita mai karfin amma ba za su yi ba a je ka gani musical industry akwai yan mawaka yan isra'ila sai dai mawakan su na al'ada amma ba za a gama neman kudi mawaki ba isra'ila ba amma menene managers din su ne a kai je ga wajen wrestling duk kunda ake tsaya ka je ga gari su ne manajas su za su ziga ku kuyi saboda sun fi ku ilimi sun fi ku sanin duniya sun fi ku sanin komi ko yanzu yaƙin iran ɗin nan ina sai da suka ci moriyar iran ɗin suka gama mata komi suka sa ta suka yi ta amfani da ita suka rushe libya suka rushe masar suka rushe tunisia suka rushe algeria suka rushe somalia suka rushe syria suka rushe ina da gashi nan afghanistan waye waye duda hannunsu aka yi yanzu kuma gaga suka dawo kansu ya kamata mu ce gani wanda zai cin musu kawai sai wanda ya tsaya tsakaninsa da ubangiji wannan ko sai dai wani ikon Allah ko saboda mun yi nisa mun yi nisa wajen rashin tarbiyya mun yi nisa wajen rashin wajen son kai musamman ma in kace kuma Afirka ne ma kaga Afirka da ba amma da zasu iya mutumin da mun fi son na banza eh yanzu ana kawo abin sadaka a nan akwai wanda ya fi karfi zai gani shi za a yi kokowa eh wani ya ba mu labarin ya ce ya je sudan ya ce a sudan suna da wani al'adu idan mutum yana so ya yi sadaka ba za ka ga wanda za ka ba shi za ka ga wani mai bara ba irin namu ya ce amma sai ka je shagon sai ka sai kaya idan ka sai kaya shi mai kayan sai zai rataye a wata igiya duk wanda ya gani a igiya a rataye to sai mai bukata zai zai dauka kowa ya fi sa'awan ya saya da kudinsa baya so a bashi mu kofa mun fi so a ba mu ko yawa inda za a samu wannan da igiyar da wawa za a gane wanda kudinsa a jikinsa ba sai je wannan wawa eh to wannan hali ne mai kyau ko mummunan hali ya kamata mu gyara ya kamata mu gyara irin wayannan abubuwa yan uwa wallahi duk abin da kafi karfin sa kawai ka sa a ranka kafi karfin sa kaskanci ne wani ya cire kuɗi ya sai abu saboda mai karamin karfi kai saboda son zuciya ka zo ai wawa da kai kaje gun da muke cin abinci ka gani yanzu in za a sha ruwa yanzu sai ga yaro guda ɗaya ba azumi yake ba ya ɗebi abin mutum shi kadai ko wani babban ma ya tara wancan ya tara wancan duya hada ya riki shi kadai wannan tabi'a dole mu gyara alƙawa Allah ta'ala ya taimake mu to irin wayannan abubuwa din ba za su gyaru ba idan ba mu da ƙarfin hali to kuma ita duniya ba za ka taba cimma wanda suke rike da ita ba in baka gyara halayenka ba kuma za ka gyara halayenka ne ta wajen bin Allah ta'ala da ba ta mun fahimta Allah ta'ala ya taimake mu don na ga lokacin mu yayi nisa ko ko yawa eh to sai mu tsaya anan in Allah ya mu gobe sai mu tashi akan aya ta 50 daidai abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu ladan sa ya ba mu ikon aiki da shi Allah ta'ala ya shiryar da mu ya karbi ayyukan mu ya gafarta mana da mu da iyayen mu da malaman mu da ƴan uwan mu da sauran al'umma baki daya Allah muna roƙonka ka biya mana buƙatunmu na alkhairi duwa da yake fama da wata jinya Allah muna roƙonka ka bashi lafiya ka bashi ladan jinyar da yake yi ainihin ka sa jinyar ta zama kankarar sunubansa Allah mu da muke da lafiya tsara mana lafiya ka ba mu iko sarrafa lafiyar waje yi maka biyayya Allah ta'ala muna roƙonka ka amintar da mu a cikin wannan ƙasa duk abin da zai zama mana damuwa Allah ka mana maganinsa Allah muna roƙonka kyautata ƙarshen mu kyautata rayuwar mu Allah kyautata kasar mu ka taimake mu wajen zaba mana shugabanni masu jin tausayin al'umma subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa aqdiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh